إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبر كراتو a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wanda a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wallafa Allah ya ji kamalan da rama a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen as-salatu ala al-minbari sallah akan minbari wanda mala ya kawo mana hadisin da muka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai matuka wajen tarbiyyantar da al'ummarsa domin su yi aiki irin nashi domin su dace da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so a yi wanda hakan ta sa hayyawa kan mimbari ya yi sallah a kai bayan ya gama ya gaya musu cewa inna ma sana'atu haza li ta'atimmu bi wa li ta'allamu salati yace ban aikata wannan abin ba sai dan ku yi koyi da ni sannan kuma ku san yadda nake yin sallata yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba ne a as-sutratu wa wujubuha sanya sutura da kuma wajabcin sanya sutura din wato daga unwanin babin za ku fahimci inda malam albani ya dusa ya ce yin sutura da kuma wajabcin sanya sutura din shi sanya sutura malamai sun yi saɓani a kansa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan mutum zai yi sallah to dole ne wajibinsa ne sanya sutura a gabansa wasu kuma suna gani cewa suna ce mai karfi mutum ya sanya sutura a gabansa daga cikin masu ganin dole ne kunga albani ya shiga cikinsu tunda kunga yadda yawa babin take cewa wa wujubuha da wajabcinta kaga ya tafi akan me sanya sutura wajibi ne zamu zo mu ji dalilan su insha Allah ta'ala kamar yadda zai kawo akwai irin akwai malaman zahiriya akwai malamai irin su muhammad bin ali ashaukani duk sun tafi akan wajibcin sanya sutura a gaban mutum wato dai abinda nake son kai zuwa gare shi shine galibi yadda muke daukar sanya sutura a gaba abin ya wuce haka mukan yi sallah ko da ba a cikin masallaci ba ne ko da a waje ne haka kawai gaban mu babu komai wannan bai dace ba sanya sutura yana da muhimmanci kwarai da gaske yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ta jan hankalin sahabbai a sanya sutura idan za a yi sallah a sanya sutura ko da a cikin daji ne ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai zai yi sallah baya yadda ya sallah haka babu wani abu a gabansa kaga dai a cikin daji wani ne zai zo wuce ta gabanka to amma sai ya sanya sutura a gabansa sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske qala cewa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya qifu qariban min as-sutrati yana tsayawa ne kusa da suturar da yake ajiyewa fakana bainahu wa bainal jidari salafat azra ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sanya sutura tsakaninsa da tsakanin bangon da yake mai da shi a matsayin sutura gwargwadon zira'i uku ne kawai abin nufi idan yana tsaye idan ka irga tsakaninsa shi da kuma bangon da yake a matsayin sutura kama wannan bangon wanda mu za mu ɗauka shi ne a matsayin suturar limami a wannan masallaci to za ka irga kamar zira'i uku ne aka ce zira'i uku shine kamar daga nan zuwa ƙarshe har guda uku haka yake sanyawa tsakaninsa da tsakanin sutura kuma shine abin da ya kamata ya kasance an sanya kada ya kasance ya yi nesa da haka ba a so ya nesa da haka idan ya ɗanyi kusa da haka babu laifi amma ya nesa da haka ba shari'a ba ta so wa bayna mawdi'i sujudihi wal jidar mumarrishati tsakanin inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yake ɗora goshinsa da kuma bangon da yake mai da shi sutura mamar rishacin gwargwadon inda akwai ya ta iya wucewa ne kawai abin nufi yana tsaye idan ka auna tsakaninsa da bango zira'i uku ne amma idan ya yi ruku'u ya ɗora goshinsa ƙasa ya sujjada to idan ka auna tsakanin kansa inda ya ɗora goshi da kuma bangon sai ka ga gwargwadon inda akwai ya ta iya wucewa ne kawai ko tinkiya Allah ya sa an fahimta yawwa ma'ana kaga idan ya sujjada ya ƙara matsowa kenan saboda kuma haka yadda zamu zo mu ji a can gaba insha Allah ta'ala sujudar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta sha banban galibi da da yawa daga cikin sujudar da muke yakan a dame jikinsa sallallahu alaihi wasallam yakan buɗe hannayensa haka ba tare da yayi abin da zai wahalar da kansa ba har ma ɗaya daga cikin sabai yake cewa yarda Allah tsara tabbata a gare shi mun kasance muna tausayawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake miƙar da jikinsa idan zai sujjada ba yadda galibi muke baka ga mutum ya matse jikinsa haka ya ɗora hannayensa gaba ɗaya cikin jikinsa annabi baya haka sallallahu alaihi wasallam yakan miƙar da jikinsa sosai to shi sa idan ka kwatanta zira'i uku sai kuma aka ce yanzu bai fi inda akuya ta wuce ba to hakan ya bayi ne gargwado yadda annabi yake ne miƙar da jikinsa idan zai sujjada sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sutratin kada ka yi sallah kada ɗaya daga cikin ku yi sallah face sai zuwa ga sutura sai malamai suka ce wannan hadisin da ya ce illa ila suturatin yana nuni a kuma inda ya kamata a ce mai sallah ya aje sutura a ina ake aje sutura shine a gaba me nake nufi a gaba shine a setinka galibi wasu daga cikin malaman fikihu suka ce idan mutum zai aje sutura kada ya aje shi tana kallon sa mubasharatan kamar yadda nake da wannan speaker sai dai na aje ta daga haka gefe na na hagu ko kuma gefe na na dama haka haka suka ce za a aje sutura amma ba zan aje ta haka ba tilka'i waje tana fuskanta fuskanta a seti na haka suka ce kada wani ya zo wucewa ɗauka cewa ai sutura kake bautatawa wannan magana ce ta malaman fikihu amma a larabci da aka ce ila abin da yake nufi shine abin da yake kallon ka mubasharata setin ka anan ake aje sutura wannan shine abin da ya tabbata kallon sutura a yi sallah baya nuna cewa kana bauta mata tunda yanzu ka'aba da muke kallo muke sallah bauta mata muke yi kenan ba muke bautatawa Allah subhanahu wataala umarnin sai yasa muke kallon ka'aba kamar yadda kuma umarnin manzon sai yasa muka aje sutura ina a gaban mu saboda haka shari'a ana bin ta ne gwargwadon da ta yi umarni ba gwargwadon yadda wani ya kokarin kawo wani tawili ko abin da ya kamata haka saboda haka idan mutum zai aje sutura ba a je ta a gefen dama ko a gefen hagu ake ajiye ta shine a tsakiya Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi cewa la ta da ahadan yamurru baina yadayka to idan har ka ajiye sutura a gabanka to kada ka sake ka bar wani ya wuce ta gabanka kada ka bari wani ya wuce ta tsakaninka da tsakanin suturar nan in ta bayan suturar zai wuce to nan babu matsala la haraja amma tsakaninka da tsakanin suturar to iyakacin kokarinka kai kada ya wuce fa in aba sai manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kai niyyar ka hana shi wuce ta gaban ka sai ya ki sai manzon Allah ya ce faltuqatilhu to ka yaƙe shi ina fata an gane faltuqatilhu haka annabi ya ce ka yaƙe shi fa inna ma'ahu alqarinu saboda fa inna ma'ahu alqarina saboda a tattare da shi akwai qarini me qarini shine shedani ko shedan a tattare da shi da yake in gizo shi zai wani abu kamar yadda Allah ke cewa mai ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytan fa huwa lahu qarin haka to qarin anan shine shaydanin da yake in gizo shi zo ya wuce ta gaban ka domin ya lalata maka sallah to sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka yake shi to shine sai malamai suka bayani wani irin yaki ake ciki malaman zahiriya kamar yadda ya zo ɗaya daga cikin malaman zahiriya ibn hazam az-zahiri shi an ce ma idan zai sallah takobi yake zarewa ya aje a gabansa saboda su 'yan zahiriya ne mai annabi ya ce faltuqatiluhu ka yaƙe shi to su yaƙa kafa za su yi da gaske saboda ka ga takobi na a gaban sa ya ajiye in ka isa ka zo ka wuce ƙwarai da gaske kuma ɗauka zai ya yaƙe kaɗan da gaske amma dai abinda malamai suka ce shine sai mutum ya ƙoƙari ya hana shi ya sa masa hannu ya masa ishara saboda wani bai sani ba bai san kana sallah ba zai zai wuce ta gaban ka idan kai masa ishara za ga ya ce bismillah sai ya sauri ya juya ta ga shi kenan amma sai kana shi kuma sai ƙara dawa to kaga wannan kuma menene akwai wannan shaɗani a tattare da shi shikenan sai ka tunkuɗe shi yadda ya kamata shi sa hadisin da zamu zo makaranta a gaba can Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi yana sallah sai wani saurayi zo wucewa ta gaban sa da yasa hannu sai ya mankaje shi ƙarfi sahabi Abu Sa'id al-Khudri shi rawaito hadisi sai ya sa hannu ya mangaje shi a kirjinsa ya ji zafi sosai ya koma da ya juya juya ga babu inda zai wuce ta nan sai ya ƙara dawa ya ƙara sa hannu ya yi masa mangaje da tafi ta farko ya ji zafi sosai sai da ya faɗi da ya tashi ya shiga wajen khalifa marwan a lokacin ya ce ga abinda abu sa'id al-khudri yana sallah na zuciya ta gaban sa ya dake ni saboda yana ga masallah sai ya shiga yana shiga sai marwan yake ce masa me ya haɗa ka da ɗan ɗan uwan naka ne irin girmamawa ta balarabe sai ke ce masa ai na ji manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan mutum yana sallah wani zai wuce ta gabansa falyadfa fi nahari yayi tunkuda kirjinsa tunkuɗe shi a kirjinsa yana shi wucewa idan ya ki yaƙe shi saboda shedani ne shi ina fatan fahimta to shi hanawar zaka bi shi ne mataki mataki ta hanyar kaɗan kaɗan idan mutum yaƙi sai kuma ka masa abin nan sai kuma ka yi masa da zafi yadda ya kamata shi ne abin da ya kamata ba a barin mutum ya wuce ta gaban ka inda kana da iko duk yadda za a yi ka hana shi wannan shi ne abin da yake ta sunna ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa yaqulu yana cewa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi idza salla ahadukum ila suturatin idan ɗayan ku yana sallah zuwa wani abu da ya sutura da shi falyadni minha to ya dan kusanto kusa da ita me ake nufi da kusantowa kusa da wannan sitarar shine gwargwado da muka yi bayani a baya annabi yana ajiye tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sitira tsakaninsa da ita zira'i guda uku wannan shine kusantowa ba a so mutum ya nesa da ita ina fata an fahimta la yaqta shaytanu alaihi salatahu kada shaytan ya yanki masa sallarsa ma'ana kada mutum ya bar sallarsa babu mai ba sitira kuma bai kusanto kusa da ita ba ta yadda shaytan zai zo ya kokarin yanki masa sallarsa wa kana ahyanan ya kasance wani lokacin ya taharra salata inda al'uswanati allati fi masjidihi yakan kirdadi sallah zuwa ɗaya daga cikin ginshiƙan da suke da suke cikin masallacinsa ira da amince su ƙara tabbata a gare shi idan zai sallah irin sallah ta nafila ko wani abu haka to sai ya samu dirka ginshiƙai kamar waɗanda da suke cikin masallaci sai ya sanya shi a gaba sai ya sallah sai ya sallah yana gaban sa yana kallon sa ma'ana shi ginshiƙin shine mai kenan shine suturarsa sau haka babu laifi inda za ka yi sallah na za ka iya sanya wannan abin a gaban ka sai kasance shine suturarka idan mutum zai wuce kuma sai ka hana shi don ko da a masallatai na mu irin waɗannan ya kamata a ce idan mutum shi shi kaɗai zai sallah sai ya sa sutura ya kamata uku babu sutura to sai mutum ya ringa ƙoƙarin yadda ba za a tsallake masa sallar sa dan abin da yake faruwa shine don mutumin da yake sallah da limami yan uwa to suturar liman ita ce suturarsa saboda haka mutum ya zo ya wuce ta cikin sau ana cikin sallah wannan babu laifi ne da zamu zo makaranta insha Allah ta'ala a gaba hadisi Abdullahi dan Umar ne ina ji ya wuce ta kan akan jaki ta cikin sau annabi yana gaba yana sallah ba a masa inkari ba saboda haka babu laifi amma lokacin da limami ya ce assalamu alaikum kai kuma ka rasa wani bangare na sallah ka tashi zaka ramo to a lokacin da kai da mutumin da yake sallah shi shi kadai duk kuke saboda haka idan aka wuce maka ta gaban sallah an wuce mata gaban sallah lokacin sai ka hana ina fata an fahimta yawa saboda haka idan mutum yana sallah ba shi shi kadai bane kada dan wani ya wuce ta gaban shi amma idan ya kasance kai kadai ne ku yi kokari daidai iyaka ka hana ya kamata duk girman masallaci a ce akwai sutura da mutane ya su rinka sawa a gaban su to amma idan ya kasance ba a shigo da suturar da za a sa a cikin masallaci kai mai wucewa ta gaban ta gaban mai sallah ko kuma wanda ka ga masallaci ka fita ka ji tsoron Allah kada ka ketara mutum sallarsa abin da kai idan kai ka aikata haram sai Allah ta kama ka akai kai ma da kake sallah ka yi kokari ka tsaya a gurin da mutum ba zai ƙetara maka sallah ba wannan shine abin da ya fi dacewa kamar yadda da yawa daga cikin mana ya kuskure gaskiya ranar juma'a idan idan mutum ya je masallaci sai ga galibi inda muke tsayawa wani hanyar da mutane suke wucewa nan zai zo ya tara sallah a wajen ba su tara a gaban shi babu komai kuma dole sai mutane sun wuce ta wajen wani ya san wannan hukuncin wani bai sani ba wani babu ruwansa ko me kake zai wuce ta gabanka to kaga a lokacin kai ka taimaka masa ya samu Allah madaukakin sarki to irin wannan sai ka sami inda yake ba hanyar mutane bace sai kai ko kuma in zaka zauna hanyar mutane ka sa sutura alal kalla sutura ba dole sai ka samu wani katin dogon katako an masa abin nan a cikin sa ba duk abin da yake mai dan girma wanda zai yake mai dan tudu zaka iya sanya sutura da shi kamar yadda zamu ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi sutura da abin da yake kuce siddi ake ci masa kuma takwarin siddi mutum zai isa shi sutura da shi ka gwargwadonsa tsawon tsayinsa da kaɗai ya fi tsayin buta to babu laifi za ka isa wa irin wannan ka yi sutura da shi saboda haka abin da ya sauwaka abin da ka samu ka ɗauka ka sanya shi a sutura ko mene ne ka iya sanya shi sutura insha Allah ta'ala Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana mai da ɗaya daga cikin durkokin masallacinsa su kasance su ne a matsayin suturarsa wa kana idza salla fi fada'in laysa fihi shay'un yastaturu bihi ya kasance idan zai salla a fili dodar wanda babu wani abu da zai yi da zai sutura da shi a cikin wannan filin gharaza baina yadayhi habatan sai ya kafa mashi a gabansa sai san mashinsa sai ya kafa don kusan balarabe daman ba a raba shi da yawo da takobi ko mashi ko abin da ya kama da haka so da sai ya kafa mashi a gabansa fasalla ilaiha wan nasu wara'ahu sai ya salla yana fuskantar wannan mashin mutane kuma suna bayansa wa ahyanan wani lokacin kana yu'arribu rahilatahu wani lokaci ya kasance yakan bijirar da dabbarsa kun ji ba wani lokacin ma taguwarsa ko abin hawansa shi zai sanya a gabansa ko ya bijirar da shi mai da waibai ya bai shi fayusalli ilaiha sai ya salla yana fuskanta wannan dabbar tasa sai kasance wannan dabbar tasa ita ce me ita ce suturarsa saboda ka babu laifi don ko da mutum ne ya tsaya a gaban kai maka sutura babu laifi irin ka tashi cika sallah kuma mutane suna ta wucewa wanda kuke tare da shi sai tashi sai tsaya a gaban ka babu laifi don mutumin da zai wuce sai wuce ta gabansa shi ya zama maka me sutura babu laifi in kai sutura da mutum insha Allah ta'ala wa hadha khilafu salati fi aqanil ibli bale ce to amma abin da aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan ginda ya dabbarsa ko tagosa ya yi sallah yana fuskantar ta a matsayin sutura wannan fa saɓanin a sallah da aka hana yi ame a inda ake ɗaure raƙuma a garken raƙuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana yin sallah a inda ake ɗaure raƙuma aka tambaye shi za a iya yin sallah inda ake ɗaure dabbobi ya ce babu matsala saboda haka idan mutum sallah ta kama shi a garke na kuma babu laifi zai yi amma wannan ana afon an hana ba za a yi ba amma abin da ya shafi inda ake daure ƙananan dabbobi fa mutum zai yi ba dan raƙumi fitsarinsa da kashinsa najasa bane a'a ko kaɗan ba haka bane da fitsarin raƙumi da kashinsa ba najasa bane saboda haka idan fitsarin raƙumi ko kashinsa ya taɓa tufafinka wannan baya nuna cewa idan kai sallah da su sallah ka bace ba idan kai sallah da su sallar ka tayi dan kamar yadda muka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taba umarni da wasu sahabbai aka kai su garken raƙuma aka rinka ba su nonon raƙumi da fitsarin raƙumi lokacin da ba su da lafiya da kansa ya umarni ce a kai su sun zo garin madina sai kasance garin madina bai karɓe su ba irin suna ta ƙuraje da rashin lafiya da zazzaɓi saboda ka sai annabi ya ce a ɗauke su a kai su wajen mai kula da raƙuman sadaka saboda ka sai aka kai shi sai aka rinka ba su fitsari da nono karkashin umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan kace mai dan wani lokaci duk sai suka warke duk wannan cutar da kwarajin duk sai suka fita daga jikin to matsalar da aka samu kuma kawai mai kula da wannan garke sai suka kashe shi suka tsire mai idanuwa suka korra kuma gaba ɗaya suka gudu shine irin sakamakon da zai labari zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ai sauri aje a kamo su kan kace mai kaman rana ta faɗi sai gashi an je an zo da su an je an kamo su manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa aka yanke masa hannu ɗaya da kafa ɗaya aka tsira idanun su aka cilla su a rana aka basu suka mutu aka su ma abin da suka yi wa wannan mai kiwon raƙuma annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka yi musu jaza'an nifaqa sakamako daidai aikin su to abin da nake nake so in kai zuwa gare shi ne fitsarin raƙumi da kashin raƙumi ba najasa bane amma me yasa aka ce kada a yi sallah a madaurin raƙumi abin da yasa saboda raƙumi galibi akwai kyakkyawar alaka ko kuma alaka mai ƙarfi tsakaninsa da shaidani ina fata an fahimta akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin raƙumi da shaidani to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana sallah a garken su dan kada kana cikin sallah yadda yake da ƙarfi sosai shaidani su firgita su ko abin da ya kamata ka su danna mutum ya mutu amma ƙananan dabbobi fa babu matsala wannan mutum zai iya sallah a garken su mala ce fa innahu nuhiya anha ita sallah a garken raƙuma shi annabi tsira wannan abu ne da aka hana shi wa ahyanan كان ياخذ كان ياخذ الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته wannan lokaci annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daukar matokarin siddi ko kuma kurciyar siddi ake ce masa sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi daidaita shi sai ya salla zuwa karshen sa wa kana yaqulu ya kasance na cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mithla mu'khiratir rahli idan mutum ya sanya gwargwadon kurciyar sirdi a gabansa lokacin da zai sallah walisalli to yayi sallarsa wala yubali man marra wara a zalika kada ya damu da duk wanda zai wuce ta tsakaninsa a ta bayan wannan kurciyar sirdin sallarsa ba ta ɓaci ba insha Allah ta'ala wa sallama ratan ila shajaratin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu wani lokaci yayi sallah yana fuskantar bishiya ma'ana ya mai da bishiya ita ce mai suturarsa wannan ku duba yadda ake ta kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya yin sallah galibi babu sutura a gabansa yakan yi kokari ko menene samu yayi mai yayi sutura da shi idan ma ya rasa kuma ku duba yakan dubi dabbarsa sai ya ginda ya ta kawai sai ya sallah ko kuma ya ɗauko wannan kurciyar sidin sai ya ajiye ta a gabansa sai ya yi sallah yana fuskantar ta sallallahu alaihi wa sallam وصلى مرة إلى شجرة وكان أحيانا يا كسن تيوان لوكتي يصلي إلى السرير ينا ينسلى إزوا ينا فسكنتر قدو وآئشة رضي الله عنها مضطجعة عليه ألوكس أن أنا إشارة ألا تقارة تبتا أغريتا تنا كيشين جديتنا كونتي أكن وننقدا تحت قطيفتها تحت قطيفتها أكركشن أبر رفتا معناها تعرف هذا أبر رفتنا كان tana kwanci akan gadanta sai annabi ya sanya wannan gada shine me shine abin abin din sa sai salla aka shine sitarsa sai salla aka sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance la yada'u shay'an yamurru bainahu wa bainas sutra baya barin wani abu idan yana sallah ya wuce ta gabansa ta tsakaninsa da tsakanin sitarsa faqad kana yusalli ya kasance yana sallah idja'at shatun sai ga wata dabba ko ka ce akuya ko ka ce tinki aka ce shatun ya shafi dangin akuya ya kuma shafi dangin tinkiya idan so kake ka bambance sai dai ka ce sai dai ka ce al-ma'iz shine bangar abin da ya shafi kamar yadda alamar kusa da ke cewa wa min al wa min al-baqari wa min al-ibli wa min al bakar isnani can kuma sai ya ce wa minal ma'ad isnani wa minal ba'an isnani abba'anu wal ma'az su ne abin da ya shafi tinkiya da kuma abin da ya shafi bangaren akuya amma in aka ce ashatu ya shafi akuya ya shafi tinkiya ya shafi rago ya shafi dan akuya duk sun shiga ciki to sai wani akuya ko tinkiya zo wucewa ta gabansa fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaggawa ya rinka binta yana taranta ma'ana kamar ya tawo yana so ya wuce ta gaban sa sai annabi ya rinka bin sa idan ya bi shi zai kokarin yayi me ya kauce da ya wuce ta gaban annabi sai annabi ya ƙara bin sa har sai da annabi ya matse cikin wannan dan tinkiyar bil ha'id da bango ina fata an fahimta wa marratni wara'ihi sannan sai ta dawo kuma ta wuce ta bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka malamai suka ce tun da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana hatta tinkiya ta wuce ta gabansa to kai kuma bai kamata ka bar wani abin da yake da hankali wuce ta gabanka ba kun ga tinkiya ko rago ai ba su da hankali amma annabi sai ya hana ta ta wuce ta gabansa saboda ba a barin komai ya wuce ta gabanka in kana sallah to bai kamata ka bar abin da kuma yake da hankali wuce ta gabanka ba in kana sallah iyakacin kokarin ka kai ka ka hana wani abu ketara maka sallah lokacin da kake yin ta wa salatan maktubatan fa dhamma yadahu wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah sallah ta farilla fa dhamma yadahu sai aga annabi yana sallah kawai ya miƙe hannunsa haka ya matse shi haka kamar ya dunkule hannunsa falamma sallah lokacin da ya gama sallah qalu sahabbai sun lura da aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yayi a cikin sallah sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ahdatha fi salati shay'un wani abu ne fara a cikin sallah maka ga ka dunkule hannunka kala sai annabi ya ce la babu abin da ya faru sai dai kawai illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayya sai dai kawai wani shaydani ne wani ifriti ne daga cikin aljanu ya so ya ketara min sallah ya zo zai wuce ta tsakani na tsakanin sutura ta ina cikin sallah manzo Allah ya ce faka naqtuhu saboda haka ni kuma sai na shaƙe shi sallallahu alaihi wasallam wannan damkar da kuga annabi ya kai yayi haka to aljani ya shaki kira da aminci su tsara tabbata a gare shi hatta wajattu burda lisanihi ala yadi manzo Allah ce saboda ya sha shaka har sai da naji damshin yawunsa akan hannuna sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce waymullahi ina rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman da ba dan abinda dan uwana annabi Sulaiman ya riga ni da shi ba na addu'a lartubita ila sariyatin min sawaril masjidi wannan shaidanin da sai na sa an daure shi a cikin ɗaya daga cikin dirakun masallaci a ɗaure shi kowa ya gan shi hatta ya tsifo bihi wildanu ahlil madina wildanu ahlil madina har yaran madina su zo su kewaye da shi a cikin kasuwa kowa yana kallon sa yace to amma na tuno da addu'ar da annabi Sulaiman alayhi salam yayi rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di annabi Sulaiman yace Allah ka bano na mulki wanda bai kamaci wani na a bayana ba annabi Sulaiman alayhi salam Allah madaukakin sarki masa baiwa kala kala yana sarrafa aljanu yana sarrafa tsuntsaye yana sarrafa dabbobi kai hatta iska ma Allah subhanahu wataala ya sare wa annabi Sulaiman ita Allah madaukakin sarki ce wa sakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haisu asab idan annabi Sulaiman zai tafiya idan aka shimfida abin shimfidawa mutane suka zauna kawai sai wai iska sai wai iska umarni ta dauki mutanen ta kai su inda yake bukata ina fata an fahimta ta ba jirgi jirgi daga Allah kenan ba jirgin da aka kera ba kawai umarni da iskan nan ta dauke su ta kai su inda yake bukata haka nan shaidanu suna yin nutso a cikin kogi su tsamo masa abubuwan arziki da sauran abubuwan da ya kama da saboda haka annabi Sulaiman alayhi salam Allah ya bashi wannan dama ta sarrafa mutane da aljanu da dabbobi da sauransu to yayi addu'a Allah madaukan sarki kada ya ba wani a bayansa irin wannan irin wannan mulki nasa to shine manzo Allah ke cewa da ba dan wannan addu'a ta annabi Sulaiman da na tuno ba da sai na daure wannan shedanin aljanin a jikin ɗaya daga cikin durakun masallaci mutanen Madina yaran Madina su zagaya da shi kowa ya gan shi su to amma saboda wannan addu'ar shi sa ba zan yi ba sai annabi ya ce famanistata'a dukkanin wanda ya ga zai samu dama Allah ya hula bainahu wa bainal qibla kada wani ya wuce ya ƙetare masa ko kuma ya raba shi da tsakanin alƙiblarsa ahadun wani kada wani ya wuce ta gabansa ta tsakaninsa da tsakanin alƙiblarsa falyaf'al to ya aikata haka ma'ana ya hana shi kenan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta aljani bai bari ya wuce ta gabansa ba yayi me ya hana shi to shine a ƙasa sai malam albani ya kawo cewa irin wannan abubuwan da suka shafi duniyar aljanu da sauransu akwai waɗanda ake ce musu alƙadiyaniya su suna inkarin babu wani aljani ma a duniya su alƙadiyaniya su ne wanda ake ce musu 'yan ahmadiyya 'yan ahmadiyya yanzu suna nan a ta a ƙasar nan akwai su wasu mutane ne wani mutum ne da ake ce masa mirza ahmad gulam alƙadiyani ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske dan kasar dan kasar indiya ne akwai yanki na na punjab a karta a inda anan aka haife shi an haife shi a shekara ta 835 ya mutu a a shekara ta 1835 aka haife shi ya mutu a shekara ta 1908 ka gaba daya daga mutuwarsa zuwa yanzu ba fi shekara nawa ba 100 da wani abu da yawa 110 amma ya ce shi annabi ne shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah asali ya taso ne a matsayin malami mai karantarwa kun san irin wannan idan mutum ya ka ya samu karbuwa duniya tana jin sa to shi wani lokaci shi dan ya karu mutum sai wata da'awa ta musamman ko ya ce shi kaza ne ko haka daga farko ya ce shi ne a mahadi al-muntaza mahadi da ake jira daga baya dawo ya ce shi ne annabi isa ma annabi isa da zai dawo to gashi ya dawo shi ne daga baya ma kuma sai ya ce shi Allah ne masa wahayi lokacin da ya kawo shekara hamsin a duniya sai shi yanzu wahayi ake masa ya ce ayat da Allah yake cewa wa mubashiran bi rasuli ya ati min ba'd ismuhu ya ce shine Ahmad din ai ba wani ba wallahi ko duk a cikin littafin sai ya rubuta ce wannan Ahmad din da Allah ya ce zai zo annabi Isa yake mutanen sa bushara da shi ya ce shine ai ce ni ne nan Ahmad din ga na dawo saboda haka mutane sun rudu da shi a lokacin sun fara bansa da yawa daga cikin malamai a lokacin suka rinka kokarin hazzara mutane akan su guje shi su guje shi irin wannan da'awar galibi idan ta fara fitowa za ga awamu daga cikin mutane ana binta da yawa amma za ga malamai malamai na Allah suna kokarin cewa wannan fa a kiyaye wannan a kiyaye irin wato galibi sai ga wasu daga cikin mutane suna cewa ai hasada ake wa malami saboda an ga ya taso da sauransu su kuma malamai suna hangen abin da mu awan ba ma hangowa saboda haka daga baya an tara wasu daga cikin malamai wanda aka yarda da su a yankin su sun yi muƙabala da shi a lokacin yake ce musu su gaya masa wacce aya ce ko wanda nassi ne a cikin alkur'ani ko hadisi ya ce babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ga aya kirkira cikin suratul azab amma kana muhammadun aba adam yarjalik walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi shine cikamakin annaba sai ce musu ai ba ku fahimci ayar bane abinda ayar take nufi ba annabi ne cikamakin annabawa ba annabi shine zoban annabawa khatamin da ake nufi a wajen ai zoban annabawa ke ma'ana adan annabawa ke yafi kowanne annabi yadda ka san idan an sa zobi a hannu zai wa hannun ado ya kawata shi to haka annabi yake kawata annabawa shi adan annabawa ne ina fata an fahimta sai sai kawo masa hadisin da na'isha manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di sai ce hadisin da na'isha ai hadisin mace ne kuma ba a ɗaukar shaidar mace sai wata ta zo irinta ta goya mata baya an tadilla ihdahuma fatu zakira ihdahumul ukhra kana ba ta an fahimta wacce aya ya dauko fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun sai Allah ya ce me wamra'atani mimman tarzauna min ash-shuhada wai sai shi bai yadda ba sai an kawo ta mace an jingina shi hadisin na Aisha hadisin mace to akwai wani malami ne basira a ciki sai shuru can sai ya ce masa to shikenan ba matsala to kai ma a matsayinka na Ahmad Gulam yace kai ma waye ga maka kana da mahaifi sai ce mahaifi sai yace to ma ba mu yadda kana da mahaifi ba tunda mahaifiyarka mace ce kuma shaidan mace ce guda ɗaya ba mu karɓa mu ma ka je ka samu mana wata wata ta bada shaida akan cewa babanka shine babanka a lokacin fa buhita alladhi kafara shikenan shi ma sai kasa bada amsa bai dade ba aka Allah madaukakin sarki jarabe shi da wata mugu cutar kwalara yayi ta amai malaman tarihi suka ce amai abin nan bayan gida har ta bakin sa ya rinka da karshe dai a cikin bandaki ya mutu Allah ƙara masa nauyin kasa daman shaɗan ne to mutum ne da ya yi da'awar annabta kuma tura sun musamman turan birtaniya sun ɗaure masa gindi kwarai da gaske ya yaɗa da'awarsa a turai da sauran yankin asiya da kuma nan afirka yanzu misali a ghana tana da ƙarfi a ghana sosai tana da ƙarfi a ghana sosai da sosai nan ma akwai su ta wani aboki na da yake ban labari yana koyarwa a wata makaranta private school daraktan makarantar irinsu ne sai yake kokarin jansa yana ba shi littattafai yana ɗan jawo shi so yake kashi zuwa wannan abin nan sauraka ya ɗauko littattafan ya kawo min duk ga sanan da turanci ne sanan shi ne nake ga masa nake ci masa kaga wannan to kai hankali da shi wallahi in baka wasa ba zai kai ka cikin abin da yake na kafirci dan dan mutumin da yake da yake kadin cewa akwai wani annabi bai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta karyata alqur'ani karyata alqur'ani menene kafirci wallahi kama littattafan zan guda uku ne ko na a lokacin iya wanda ya kama yace ne an bashi littattafai har masallaci ne da su a nan Kano yace ya dauke su a nan sabon garo ko ya dauke shi yace shi bai taba sani akwai wajen ba da ya je shiga sai ga duk su ne kawai hannun ya kai shi to suna nan har yanzu kuma sun samu daurin gindi tura su tura dai abin da suka ga an fito da shi a cikin musulunci amma ba musuluncin bane suna daure masa gindi sosai yawa to sun daure masa gindi kwarai da gaske to su waɗannan ɗaya daga cikin aƙidun su suna da aƙidar cewa ai manzon Allah abin nan aljanu ba gaskiya bane da inda Allah ya ce aljinnu ko ashaytanu sai su ce ai mutane ake nufi kalma ce da take mutu radifa aljani da mutum wajen abu ɗaya ne kaga ko da alugga wannan abu da suka faɗa kuskure saboda haka irin waɗannan aƙidu suna nan da yawa suna shigowa cikin musulmi Allah maɗaukan sarki mana tsari da su abin da ya shafi aljanu yan uwa abin da ya shafi abin da yake na zahiri babu wani abu da ya isa ya kareta shi Allah maɗaukan sarki ya ambaci kalmar aljanu da yawa babu adadi da shaidanu a cikin alƙur'ani hadisai sun tabbata da yawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an aiko shi ne zuwa ga mutane da aljanu kuma da Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba lokacin da shaidanu da aljanu suka ji alqur'ani daga bakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dukkanin su zuciye su taurarawa nan da na suka karba addinin musulunci suka koma zuwa ga mutanen su ma kuma suka zama masu wa'azi suna musuluntar da su nan da nan wa idh sarafna ilayka nafarun min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين سكت قالوا سمعنا قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم zuwa zuwa ƙarshe saboda haka babu wani abu akwai hatta wasu daga cikin yan boko yanzu da suke karatun irin saboda akwai littattafai da ake rubuta galibi irin wani yan ahmadiyya su suke rubuta wani tafsiri da kaji an ce na wani muhammad ali kowa duk irin su ne duk irin su ne to galibi mutumin da yake galibi yan boko suka ɗauki fassara irin waɗannan su rinka karantawa to irin aƙidin da suke ciki kenan sai ga mutum yana inkarin cewa shi bai bai da aljini babu wani aljini ba wani aljini kuma a ban mamaki sai aljini ya kawo matarsa ko ita kuma sai ganshi ya ɗauke ta ta wajen mai rikiya da ita kwarai da gaske akwai aljanu aljanu gaskiya ne sai dai tasirin su Allah madaukakin sarki yake ba su Allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa duniyar mu daban tasu daban yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shaki aljani bayan sa baka taba ji an ce ɗaya daga cikin sabai ya je ya shaki aljani ba wannan wani abu ne na karfin annabta Allah madaukakin sarki ya karama annabi da shi yawa amma a yanzu wani ya ce maka shi ma yana kama aljani ya daure yana shaki aljani yana sa aljani a kurkuku wallahi ƙarya yake dan damfara ne kawai su yake damfar mutane saboda akwai abin da yake faruwa yanzu irin waɗannan mutane suke suna aiki da aljanu ko kuma su koyi abin sai suna aiki da rauhanai me wani rauhani babu wani rauhani aljani aljani kawai wallahi ƙarya ne babu wani rauhani babu wai fararen aljani subhanallah abu ne kawai na yan damfara abu ne kawai na yan damfara duk aljani aljani ne sai dai aljanu kamar da su suka faɗa daga da bakin su wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna daga cikin su akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba wa anna minnas salihuna wa minna duna zalika haka suke yadda kasan cikin mutane akwai mutanen kirki akwai mutanen manzan su ma haka suke haka suke Allah ya ba su karfi da damar da za su iya shiga cikin mutum manzon Allah ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majra dam shaytan yana gudu a jikin mutum kamar yadda jini yake iya gudu Allah ba su damar da za su iya shiga jikinka su cutar da kai ko su je ka daina ji ko ka daina gani ko su shinye ma Allah ba su wannan damar to amma duk mutumin da ya tsaya da karatun alkur'ani da addu'o'i da azkar insha Allah ta'ala kafi karfin kowanne shaidani ko wani aljini insha Allah ta'ala saboda haka abin da ya shafi shaidanu gaske ne amma tasirin su Allah madaukakin sarki yake masu Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani anan zamu daga tare da mu je karshen babin musamman da lokaci yayi insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karasa babin ko mu shiga wani na'am eh saboda wani lokaci ne malam umar mu ya uriya ga mu ya uriya ga Allah maɗaukun sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh